النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا tashi wani ya tafarraka ko na an tashi na khaira fi kasirin min ajwakum akai rubuci yau za a tashi in ya tafaraka bismillahir rahmanir rahim wa in yatafarraqa ay zawjani idan masu aure biyu mace da namiji suka rabu bidalaki da shika yugunillahu kullam minhuma Allah zai wadabta kullum kowanne an sayi bihi gabarin abokinsa min sa'atihi daga falalan Allah shine bi hanyar ruqaha zaujan gairahu Allah ya azurta ta da miji ba wannan da ta rabu da shi ba wayar ruquhu ya azurta da matan gairaha mato ya azurta shi mijin gairaha wannan ta wa kana Allah Allah ya kasance wasi'an mai yarwa ne bi qaddihi ga dattan sabilballi a cikin balala hakiman gwani fi ma dabbarahu lahum cikin abin da ya shirya shi don gare su walillahi ma fi samawati abin da yake cikin sammai duka na Allah ne wa ma fil ardi da abin da yake kasa walaqad wasayna alladhina utul kitaba hakika mun yi wasici ma wadanda an ka ba su littafi bi ma'ana alkutubi ma'ana littafin ba guda ɗaya bane a taura da linjila da zabura min qablikum gaban ku sune yahudu da nasara wani ya kunkuma mun yi maku wasiki ya ahalar ƙur'ani ya ma'abota ƙur'ani an bi an yi taƙunlaha wasikin da muka yi kenan ku ji tsoron allah hafu iqabahu ku ji tsoron hukubansa da allah an tudiyu su ne ku bi shi wa kulna lahum wa lakum muka ce masu da ko kuma in takfuru idan kun butulce bi ma wusitun bihi da abin da aka yi masu wasisi da shi ba inna lillahi ma fi samawati hakika abin da ke cikin sammai na Allah ne wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa halkan halitta wa mulkan da mulki wa abidan da bayi fala yadurru kufrukum kafir cewon ku bai cuci ubangiji ba wa kana Allah Allah ya kasance ganiyan mawadaci an halkihi gabarin halittansa wa ibadati mawadaci ne gabarin ibadansu hamidan mahmudan abin godewa bi sunihi a cikin aikin sabihim da su walillahi ma fi samawati abin da ke cikin sammai na Allah ne amma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa kararrahu ya maimaita wannan ta hakidin karbabawa litakalili don tabbatar da mujibi takawa abin da yake wajen tsoron Allah wakafa ya isu billahi da Allah wakilin ya zamo shahida mai shaida da anna ma fihi ma abin da ke cikin sama da kasa lahu nasa ne in ya sha in Allah ya so yi kun sai tafiyar da ku ya ayyuwa nasu ya ku mutane wa ya ti bi khalqin ya yati yazo bi akharin da wadan su badalakum musayanku wa kana Allah ala zalika qadiran Allah ya kasance mai ikon yin haka ne man gane da sahabar duniya duk wanda ya kasance yana nufi da aikin da yake yi ladan duniya wato abin duniya kawai yake so fa inda Allah ya sawabu duniya ladan duniya duk na Allah ne wa lakaratin da lahira liman arada ho ga wanda ya nufe shi la inda gairihi ba wajen wani sa bane falam lima yadruba ahaduhuma al-akhassu me yasa ga abubuwa guda biyu ɗaya madaukaki ɗaya kaskantacce me yasa mutum zai nemi mafi kaskantaccen kuma duk wuri da ake samu wala na labar alami ya da bai nemi maɗaukaki ba shine na layira bai hilasi da tsarkakewansa da gare shi hai da kana mazamuhu ta inda abin neman sa lafiya da ba a samu illa inda lahi sai dai inda inda ho sai wajensa wa kana Allah ya kasance sami'a mai ji basira mai gani ya ayyuwan ladina amanu ya waɗanda ka ba da gaskiya na Allah kunu kawwami na ku zama masu tsayawa kaniti na mahaƙa ban ƙa'imi na masu tsayawa bil kisin na adalci bil adli shuhada a masu shaida bil haƙi da gaskiya lillahi ga Allah walau kanat shahadatu ko da shaida ta zamo ala anfusikum bisa kanunku ne fashadu alaiha ku shaida akan ta bi an taqru ku yi kirari bil haqqi da gaskiya wala taktumuhu kar ku boye shi aw awal awal walidaini ko da shaida ya zamo akan uwa da uba ne wala qarabina da makusanta duk ku yi gaskiya a ciki in yakun al mashhudu alaihi ganiyan idan wanda ake shaida akan sa ya zama wadaci ne aw fakiran ko fakiri fallahu allah aula bihi ma shi bi dacewa da su wani lokaci aka yi mawadaci shaida don a bashi gaskiya da rashin gaskiya to Allah ya fi shi wadata ko ko fakiri a ji tausayinsa a shaida a kansa ba na gaskiya ba to Allah shi ya fi cancanta wa alamu ya fi sani bi misali ima da maslahohinsu wala tattabi'ul hawa kar ku bibi son zuciya fi shahadatikum a cikin shaidan ku bi an tuha bulgina don ku so mawadaci lirar don yaddansa awal fakira ko ku so matalauci rahmatan don kuna tausayi da gare shi da Allah ta ajilu don karku yi adalci ta minu ku karkace ni laki gabanin gaskiya wa in talu ta rubu shahadata idan kuka juyar da shaida wa fi qira'atin da hasbul wa wa in talu kenan al'ula na farko tahbiban din sawayewa aw tudu ko kuka kauda kai nam an adaiha gabanin ba da ita wa inna Allah kana bima ta'maluna khabira hakika Allah ya kasance masani da abin da kuke baya aikatawa bai jarikum zai masa ya biki da shi ya ayyuhal ladina amanu ya wadannan gaba da gaskiya da Allah aminu amanu aminu wanda kuka riga kuka yi imanin aminu ku dawwama kan imani dawamu alal imani billahi da Allah wa rasulihi da manzansa wal kitabi da littafi allazi nuzila ala rasulihi wannan da aka saukar bisa manzonsa sallallahu alaihi wasallam muhammadin wal qur'an sannan wani kitabin da zai unzila min qablu da littafin da aka saukar tun gabaninsa alar rusul bisa manzannai bi ma'anar kutubi wa fi qira'atin bil bina'i lil fa'ili allazi anzala min qablu kenan ko kuma unzila min qablu fil fi'laini a cikin filoli guda biyu wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce ma Allah wa mala'ikati da mala'ikun Allah wa kutubi da littafan Allah wa rusuli da manzannin saulai wa lahira da ranar lahira duk wanda ya kaba kabbala hakika ya bace zalalan bata mai dan manisanci yanin hakika barin gaskiya innal ladina amanu hakika wanda suka ba da gaskiya da Musa wa hum yahudu su ne yahudawa sun makabaru min ibadatul ijri bayan sun ba da gaskiya da Musa alaihi salamu suka dan bijimi kuma suka ce a sanya masa wani Allah kuma ba Allah da ya aiko Musa ba sun kafirce kenan da dan mijin da bautun dan mijini sannan Allah ya hukunci a kansu sun makabaru sannan amanu suka sake dawowa cikin imani ba da bayansa suna kan haka sun makabaru sannan kafirci suka kare kafirci da Isa annabi Isa ya zo suka kafirce ma Isa sun mazdado kuran sannan suka kara kafirci Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama lam yakun illahu yaghfiruhum kafircin su yayi yawa kowane lokaci suka shiga musulunci su kafirce ba Allah ba zai gafarta musu ma kamu alaihi mutakon sun dawama kai wala li hadihim Allah ba zai shirya da su sabilan tabirin kan tabarki da alhaqi zuwa gaskiya ba bashirin munafiqina kai bushara ma munafikai akhbir ya muhammadul munafiqina ya annabi lallai ka ba ka ba munafikai labari alkur'ani yakan ce fa bishirhu bi azabin alimin ko ko bashir shi bushara ai farin ciki to nan kuma za a yi azaba sai aka ce ai mu munafikai bushara cewa azaba mai radadi ya tabbata kansu to abin da ake ce ma wannan tahakku gatse ne ake masu ana maka bushara in an ce maka bushara zaka ji abu mai dadi sai aka ce to azaba mai tsanani to wannan saboda lalacewansa wajen Allah Allah ce yi masu bushara lallai akwai wuta a gabansu dama azaban alima wawa azaban nari shi ne azaban wuta allazi na majalun aunatin munafiqina sifan munafikai su ne waɗannan ya ta hizunar kafirina da suke rikon kafirai auliya abokai min dunin muminina sun ce suna daga sun imani da allah alhali ba su da abokai sai kafirai sun fi yarda da kafirai lima ya tauhamuna ya ta yi duna kefiri na auliya su karki kafirai majibanta min duniya mummune suka bar mummune saboda mai lima ya tawahamu na fihim saboda abin da suke wahami a cikin kafirai min alquwwati na karbi a yabtaguna indahum al-izzata Allah yace yanzu su nemi buwaya a wajen kafirai istifhami inkarin ai neman fahimta na kafirin na ina musu ne ai bai kamata a ci kaskantacce a nemi buwaya a wajen sa ba Allah yace walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina to Allah subhanahu wataala yace yanzu su nemi buwaya a wajen kafirai bai kamata ba fa innal izzata buwaya dai lillahi na Allah ne jami'an baki daya fi duniya nan duniya da lahira la ilaha ba mai samun buwaya illa auluhu sai mutanen Allah walakan nazala ko nuzila bil bina'i lil fa'ili nazala kenan walil maf'uli nuzila kenan hakika ya saukar alaikum akan ku ko an saukar bil kitabi a cikin littafin qur'ani a cikin suratul an'am am muhabbabatun wasmuha ma'zuru ai annahu cewa ji idza sami'tum ayatin lahi in kun ji ayoyin Allah mutunan alkur'ani yi kubaru ana kabar cewa biya da ita wai su hazau ana izgili biya da ita ba za ta kaunu mahau kar ku zauna tare da kafirai lokacin da suka shiga zagin alkur'ani alkafiri da kafirai wal masazini da masu izgili hatta ya holo biya hadisin gairi sai sun kusa a cikin wani hadisi ba na zagin allah da alkur'ani ba innakum ko idan yayin nan in ka antum mahau in kun zauna tare da masu aibata alkur'ani da annabi ko kuma ku ce kuna musulunci to kun zama musulun kamar su kenan bil ismi a cikin daukan zunubi inna allah kai ka allah jami'ul munafiqina mai tara munafikai ne wal kafirin da kafirai binari a cikin wata fi jahannama a cikin jahannama da mai an baki daya kamar ta mako kamar yadda suka daru a duniya alal kubri da kafirci wal isi da yazili alladhina badalu min alladhina qablahum alladhina wadannan yatarabbasuna yantaziru da suke sauraro bai kun da ku an dawa'ira masiba kullum munafikai da kafirai abin da suke sauraro su ji wani da'ira na masiba ya sauka kanku bayan kana na kun fata wani idan kuka ji labarin buɗi ya tabbata gare ku zaburin rabanta wa gani mutum na gani ma min Allah daga Allah kalu lakum sai su ce maku alam na kun ma'akum ashe ba mu zama tare da kowa fi dini a cikin addini da jihadi fa'aduna kuma mu min ganima da ganima wa in kana lil kafirin nasiba idan ko kafirai suka ci riba akan ku min zabri na daban ta alaikum akan ku qalu la wa sai ya musu alam na hawa alam na sa'ud lakum ashe ba mu nemi jibanta akan ku ba alaikum akan ku wa na kaduru muna da iko ala alaikum bisa kama ku wa qatilukum da kisan ku fa qaina muka sau muka wannan dar alaikum akan ku aw lam namna hukum ba mu hane ku ba من المؤمن daga muminai an yarbaru bikum turaban da ku da tahdili da tabar da su wa murasalatukum muna kuma aika muku bi akhbarihin da labarin muminai kulna alaikum wa lana alaikum minnata muna da baiwa a wurin ku qala ta'ala Allah ta'ala yace suje ku yi tayi ballahu yakum bainakum Allah zai hukunci tsakaninku wa bainahum tsakaninsu yawmal qiyamah ranar kiyama da an yi nihira kuma jannata ya shigar da kowa aljannar nihira kuma nare shigar da su wuta walan ya ja'ala Allah lil kafirin alal mu'minin sabila Allah bai taba sanya sabilan tabarki ga kafirai akan mu'minai ba tariqan hanya lil istilai ko da kaga kafirai sun yaki da mu'minai sun shiri ba ba za a iya tumbuce su gaba ɗaya ba shine Allah ya ce Allah ba mu sanya tabarki akan kafirai ga mu'minai ba mai tsanziri yake bil istisari a ce an tumbuke su ga baki da innal munafiki na hakika su munafikai kullum aikin su yufadi'un Allah suna yaudaran Allah mai zakariyar da bayyanar wasu ilamu ma abdul musabanin abin da suka buwaye mai alkawari na kafirci da yadda bawanin wa kamu kudu ne wuya don a tunkuɗe musu hukunce hukunce na duniya wa fadin Allah ce shi ma zai saka da yaudaran su jazi mala khidaihim zai zaka masu akan yaudaran su bai yabtar yi wani sukunye da bi duniya duniya biddi ila illahi nabiyahu Allah zai tsin kayar ma annabi ana ma abdanu wa bisa abin da suka boye wa yu'aqim wa muna yi masa hukuma cikin lahira wa idza qamu ila salati halin munafikai dai har yau gashi nan idan sun tashi zuwa sallah ma almu'minina sanda don aka kira sallah mu'minai za su tashi munafikai ma za su tashi amma za ka gane sallan munafiki da sallan mumini sallan mumini zai tashi cikin nishadi ba ya samun kwanciyar hankali sai ya ga masalla amma su munafikai ka musu kan tashi kusala suna masu kasala ayi ba ayi ba mutasakili da masu nauyin jiki yura'unan nasa suna gwana mutane bi salatin da sallansu wala yazkuruna Allah ba su ambaton Allah yusalluna su salla illa qalilan sai kankane riya suna mutane riya don a cewa ne na sallah muzabzami na bayan zalika masu kaiwa da komowa tsakanin kafirci da imani bayan alkawari a bayan zalika alkawari wal imani wala man subi na ila haulayi ba dangana su zuwa wannan kafirai ba wala ila haulayi ba dangana su zuwa ga waɗannan muminai ba kamar inna Allah wanda Allah duk ya bashe shi balan da jin lahu samilan ba ka samun hanya lahu gare shi ila da zuwa shirya in Allah ya banda mutum ba zai taba nuna masa hanyar shirya ba haka nan ya shirye shi ba zai nuna masa hanyar bata ba na ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda nan ba da gaskiya da Allah la tattaunal kafirina kar ku riki kafirai awliya'a majibanta min dunil mu'minina ko bayan mu'minai a turiduna an dajalu lillahi alaikum sultana yanzu kuna nufin ne ku sanya sultanan hujja alaikum akan ku min wala fi lijiban da su muminan burhanan bayinan dalili bayinan ne ala nufi akwai bisa magana min yi innal munafiqina ku sani an bada muku suwaye munafikai da halayensu da irin yadda dabi'ansu yake to ga masaukinsu a lahira innal munafiqina munafikai sun tabbata bid darakil asfali a wuri mafi kasa minan nari daga wuta huwa shine kare ha zurfin wuta wallan ta jira lahun nasiran ba ka samun mataimaki gare su ma ne amin al'azabi mai hana musu yankin wuta azaba illa ladina tabu sai wannan suka tuba minan nifaqi daga nafin minafinci wa aslahu suka gyara malawan aikin su a ta zamo suka nemi kiwo wa wasu kutun amince billahi da Allah wa ahada su suka yi ikhlasin dinahu addinin billahi ga Allah min riya da gariya wa ulai ka wadancan nan ka mal mu'minina suna tare da mu'minai bi ma yutauna hu cikin abin da ake ba su wa sawfa yati Allah da Allah da sannu Allah zai zo a mu'minai da ajran lada zai ba mu'minai ajran lada azima mai girma billahi da cikin lahira huwa aljannatu ma yafalu Allah bi azabikum shin wai kuna ganin Allah yana azabtar da ku don wani abu ne ai bai komi da azabanku in shakartu idan kun gode ma nimata wani ni'ama wani mominsa wa amantum ku gaba da gaskiya bihi dahi wal istifhamu cewa ma ya fa'alu Allahu bikum ai ma'anan nafi ne Allah ba zai azabtar da ku ba in ko gode ma ku rashin godiya shi yake kawo azabar Allah ya la yu'adhibukum wa kana Allahu shakiran Allah mai godiya ne ne amane ga ayyukan mu'minai bil isabati da zaka musu aliman masani bi khalqihi la litansa alhamdulillah